na'am da ba za a karanto ba da ba shi fasarar ya rabta badtar guda za rabat masha Allah haƙa za ki baka Allah samad ya rabta arad tarasa wajahim kana kana son ka kai abu ka gangarar jahannama ko ya rafiku kirada ya bana iyo masha Allah kuma kun zan fara sayuwa da fara sai su tuyi mala yace wakila an ce in kunta tabghi ilma min ahlihi aw shahidan yukhbiru an ghaibin فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب إن كنت إن كاكسنتي تبتغي العلم كان نيما علمي من أهله دما سشي علم أو شاهدا هو وند يكي حلتي يخبر ذي بعد الأباري أنا غائب أكن وند بايانا تمالتي فاعتبر كالورا فاعتبر الأرض كالورا لقصا بأسمائها دسونا ينتا duk malami ya san ƙasa suna suna ce huri-huri kowa da sunan shi ya ce wa tabir sahiba bis sahibi kuma ka lura da aboki da abokinsa yadda abokin yake haka shi ma zai kasance zama da madokin kawwa shi ke sa farin kai faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli fasli ne zai bayanin game da ilmi ya girmama ilmi da ma'abuta ilmi malai ce ilam ka sani anna talibal ilmi lalle ɗalibin ilimi la yanalu la ilma ba zai samu ilimi ba wala yantafi'u bihi ba zai fa'idantu da shi ba ba zai muci moriyar ilimin ba illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi sai ya girmama ilimin da ma'abuta ilimin wa ta'zimil ustazi da kuma girmama ustamalami wa tawqirihi da girmama shi tawqiri shine darajantawa darajantar da malami faƙaji ƙila haƙiƙan an ce ma wasala man wasala illa bil hurmati wanda ya kai ga abin da yake nema bai kai ga abin da yake nema ba sai ta dalilin alhurmatu girmamawa wa ma saƙata man saƙata wanda ya faru bai faru ba illa bi tarkil hurmati sai ta dalilin barin girmamawa duk wanda kaga ya kai inda ya kai to ya darrasa abin da yake nema ne ko tun da kuma kaga ya faɗo akan abu to bai ɗauke shi daraja ba ne shi yasa mana ke cewa waƙila an ce alhurmatu ita alhurma ko girmamawa ko daratawa khairun min ta'ati ta fi da'a ala tara mana ce shin baka gani annal insana cewa mutum la yakfuru bil ism bil ma'siya dan kai sabo baka kafirta idan mutum ya samu Allah baya kafirta wa inna ma yakfur sai dai mutum yana kafirta ne bistihfafiha idan ya walakantar da wannan abun wa bi tarkil hurmati da kuma barin alhurma ko kuma girmamawa wa min ta'zimil ilmi na daga cikin girmama ilmi mal yace ta'zimal ta'zimul muallim girmama malami qala ali karamallahu wajha ali Allah ya kara masa yadda yake cewa ana abdu man allamani harfan ni bawa ne da duk wanda ya karantar da ni harfi daya ni in ji aliyu dan abi talib sarkin annabi ya ce ni bawa ne ga duk wanda ya karantar da ni harfi daya in sha'a ba'a in ya ga dama ya kai ni kasuwa ya sayar da ni wa in sha'a taqa in ya ga dama ya kuma bukwatan ya intar da ni wa in sha'a istaraqa in ya ga dama ya bautar da ni mun fahimta in ji aliyu dan abi talib وقد أنشدت في ذلك شئرا حقيقة أرينا الواقع سكوا النزلتي رأيت أحق الحق حق, حق المعلم رأيت أحق الحق حق, حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم ما رأيت رأيت حق المعلم أحق الحق kun fahimci da kai ra'aitu haƙƙal mu'allimi a haƙƙal haƙƙi malace na ga mafi haƙƙi shi da haƙƙin malami mafi haƙƙin da ya kamata a miƙa shi ne haƙƙin malami wa aujabahu hifzan kuma shine ya wajiba kiyaye ala kulli muslim kowane musulmi ya kiyaye shi ra'aitu a haƙƙal haƙƙi na ga mafi cancantar haƙƙi haƙƙal mu'allim haƙƙin malami wa aujabahu kuma ya zamanto wajibi hifzan a kiyaye shi ala kulli muslimin a kowane musulmi laqad haqqa malaiti ya cancanta ayyuhu da ilayhi malaiti da kada haƙa haƙiƙa shi malami ya cancanta an yi huda ilaihi alfu dirhamin a yi masa kyautar dirhami dubu da ta'alimi harfin wahidin karama don karantar da harfi ɗaya yi sau da girmamawa ko kuma mu ce laƙada haƙa ya cancanta an yi huda ilaihi karamatan watan a yi masa kyauta ta dirhami dubu karamatan don girmamawa da ta'alimi harfin wahidi saboda karantar da harafi daya ma'ana malam ya cancanta da masa kyautar dirhami dubu saboda karantar da ya yi harafi daya mun fahimta bai abiyatun sun fahimtu ba sai kun gane su ba a wuce malam ya ce ra'aituwa haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allim na ga mafi cancantar haƙƙi shi ne haƙƙin malami mafi cancantar haƙƙin da ya kamata a ce an kula da shi haƙƙin malami sannan wa aujaba kuma yake wajibci wajibi ne hifban ala kulli musulmi kowane musulmi ya kiyaye shi shi ne mafi wajibci akan kowane musulmi ya kiyaye haƙƙin malami sai ce laqad haqqa an yuhda ilayhi alfu dirham malam ya cancanta a yi masa kyauta a ba shi tukucin dirhami dubu karamatan don girmama shi shi malam da ta'alimi harfin wahida saboda karantar da ya harfi guda yanzu ya abin ya haito yi ko malam ce fa inna man allamaka harfan wahida harfar duk wanda ya karantar da kai harfi daya mimma tahtaju ilayhi cikin abun da kake bukata da shi fi dini a cikin addini wa huwa abuka shi babanka ne fi dini a cikin addini wakana ustazuna malaminmu ya kasance shehu ashehu babban malami al'imamu wanda yake shugaba sadidu dini mai daidaita addini shine sadid sadda ya daidaita ashiraziyu rahimahullahu ta'ala nan gare su ne an danganta shi zuwa gare su Allah ya ci kansa qala yake ya kule ke cewa qala mashayikhuna malama suna cewa rahimahumullahu Allah ya ji kansu man arada an yakuna ibnuhu ma'aliman duk wanda ke son ɗansa ya zan malami fa yanbaghi an yura'il ghuraba min al-fuqaha to ya kamata ya dinga kula ya dinga lura yura'i ya lura da al-ghuraba baqi min al-fuqaha cikin cikin malamai ya dinga lura da bakin malamai mana ya dinga ɗaukar ɗawainiyar su wa yukrimahum kuma ya dinga kirmama su ويدعمهم يشير دسو ويعظمهم يجرم ماسو ويعطيهم شيئا يوادن باسو وانا ابنا نا ابن ساء الجهود فإن لم يكن ابنه عالما idan ko ɗansa bai zan malami ba duk wanda ya wannan in ɗansa bai zan malami ba ya kunu ilmuhu alima to shi ka zai zama tuwo malami mun fahimta in ka yi wannan hidima da malami ya ce ɗanka bai zan malami ba to ba shakka da ikon Allah ji ka zai zama tuwo malami wa min tawqiril muallim na daga cikin girma malami Allah yamshi amamu kake ga tafiya gaban malami kake tafiya gaban gaban malami wala yajlis makanahu kake zauna inda malami yake zama a kujerar da malama take zaunawa sai ki da kujerar ba a haka ba a yi kun bayyana masha Allah wala yabtadi bil kalami indahu illa bi idnihi kuma kake so magana in ka zo wajen shi sai shi yace kai magana mafu wala yukthiru al-kalama indahu illa bi idhni kuma kakka yawaita zance in ba shi yace kai ba wala yas'ala shay'in illa inda malalatihi kakka yi tambaya akan wani abu sai inda ya shafa irin shafa haka shine malala mutum ya dan saki haka shafa waiwa il waqta kuma yace ya lura lokaci in ma da yace maka lokaci kaza ka zo kai karatu ko malama ta ce lokaci kaza ki zo ki karatu ko ki lura da wannan lokaci yace wala ya duqal bab kuma kake zo makaranta ki iske malama bata zo ba ki duki kofar gidanta kake wannan balli yasbira sai dai mutum yayi hakuri hatta ya khuruj har malamin ya fita saboda girmamawa malai ce wa fil jumlati ana iya cewa a takaice shine wa fil jumla a takaice ya tuluba ridahu ya nemi yardan malami wa yashtari sukhtahu ya miske nisan cewshin malami wa yamtatila amruhu ya kuma bi umarninsa fi ghairi ma'asiya inda ba sabon Allah ba ta'ala madaukaki fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliqi yadda al'amari yake ba a da'a da wani abun halitta a cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam kebe da manzo Allah ya ce inna sharran nasi mafi sharri cikin mutane man yuzhiba dinahu wanda yake tafiyar da addininsa li duniya ghairihi don wani shi samu duniya wanda yake barin addininsa saboda wani ya samu duniya annabi yana cikin mafi sharrin mutane a rayuwa ba sai kun bayyana ba mafi sharrin mutane wanda zai je ya yi sabon Allah don dai wani ya samu duniya annabi suna cikin ka zo ka kashe wani don wani ya samu kujerar mulki sharri ki kana cikin annabi ce wannan mutum cikin sharrin mutane ya zama na tafi to fili ko inna min sharrin nas ko inna sharran nasi man yuzhiba dinahu wanda yake sayar da addininsa ya bar mutuncinsa ya bar aikin alkhairi da yake yi saboda wani ya samu duniya a rayuwa wa min tawqirihi na daga cikin girmama malami tauƙiwa auladihi girmama ɗiyansa auladihi girmama ɗiyan malamin wa man yadda allafu fi da duk wanda malami ke da alaƙa da shi wa kana ustazuna malamin mu ya kasance shekul islam burhanuddin sahibul hidaya rahmatullahi alaihi wannan duk muyi bayanin shi ya haki yana ba da labari me yace anna wahidan lalle dai daga cikin kibarin a'immatu bukhara daga cikin malaman bukhara wani malami cikin manya-manyan malaman bukhara kana yaji su majalisar durus ya kasance yana zama masaukin mazan murin karatu wa kana ya umu fi khilalid darsi ahyanan wani lokaci sai ga malam ya miƙe ana karatu malam na karatu kawai sai kawai malam ya miƙe fasaluhu an zalika sai suka tambaye malam akan wannan ana karatu kawai sai ga malam ya miƙe kuma ya zauna sai aka ramaka Allah wata sunna ce ko kuma a zancen da shi faƙada sai ya ce inna bin ustazi ya ce ɗan malami na ne yal'abu ma asibiya yake yara yake wasa tare da yara ɗan malam ne ɗan malami na ne yake wasa tare da yara fistakkati a cikin hili a hili shi ne sakka waye ji wa ahyani ila babu masjid in suka na wasan sai wasa ta kawo su har bakin masallaci fa'iza ra'aitu ya ce ni kuma ina ga ɗan malam a ƙomu na huta a ziman ustazi sai in miƙe don girmama malami na wannan ya yi gudu ƙwari gaskiya wannan an wuce ƙwari gaskiya an yi guduwi wa kan alƙadi al'imam al-fakhruddin malaci al'imam ay alƙadi wanda mai hukunci shi wanda ke yanke hukunci alƙali shi ake cewa alƙadi da larabci da kashi alƙadi alƙali kenan hausawa satuwa suka yi al'imamu limamin shugaba fakhruddin abin alfahari wa addini fakhruddin abin alfahari wa addini al'asbandini sunan gare su ne ra'isul a'imma shugaba na jagorori fi marwa a garin marwa وكان السلطان وكان السلطان يحترمه مالتي مالن ya kasance sarkin garin ya kasance yana girmama shi shiwa alqali imam fakhruddin ghayat al-ihram matukar girmamawa wa yaqulu yana cewa inna ma wujidtu fi hadha al-mansib bi khidmati bi khidmati al-ustaz yace hakikan na samu wannan matsayi na zama alqali babban alqali ne ta hanyar hidima da malami na samu matsayin da na samu ne ta hanyar yi wa malumi ne hidima fa inni kuntu ukhdimu al-ustaz ustaz al-qadi yace na kasance ina wa malami na al-qadi al-imam aba yazid ad-dabusi ad-dabusi sunan malamin sa kenan yace na kasance na masa hidima wa kuntu akhdimuhu na kasance na masa hidimomi wa atbakhu ta'amuhu ni ke na raba masa abinci 30 sanatan shekara 30 yace na je wajen karatu tsawon shekara talatin nike wa malam hidima duk wani aikin malam nike ya ce kai barin kai karshe hatta abincin malam ce nike da hawa ya ce wala a kulmin hushe'an kuma sai in dafa abincin bana cin komi daga cikinsa saboda girma malam wa kana shehu al'imamu al'ajallu shamsul a'imma alhalawaniyu rahimahullahu ta'ala asheku muka ce malami ko al'imamu shugaba shamsu a imma ranar shugabanni alhalwani mutunan halwan rahimahullahu Allah ya ji kansa ɗad kharaja ila bukhara wata rana ya tafi garin bukhara wasa kana fi ba'adil qura ya zauna a cikin wasu ƙauyuka ayyama wasu kwanaki li hadisatin saboda wasu saboda wani abu da ya abu shi ne hadisa wani abu da ya faru shi ne hadisa a ce batu yana cewa accident abinda ya zo ba a yi tsammani sauko shi ne hadisa waka a tilauta abu gare sa waka zara huta lamizuhu ɗalibansa gaba da suka yi masa ziyara ghaira sheikh imam al-qadi shamsuddin al-a'immati abi bakri azzar naji shi kadai ne bai zo wajen shi ba sai mara ya tambaya fakara da hu sai mara ya ce da shi gina laɗiyahu lokacin da ya haɗu da shi lima lam ta zo ni ya ce miye dalilin ba kai mai ziyara duk ɗalibai kowa ya zo wanda kai ƙala ya ce ga malamin ƙala da hu sai ce masa kuntu mashigulan bi khidmatil walidati na kasance na shagaltu da yin mahaifiyata hidima shi yasa ban zo wajen lokacin da aka kai malam ziyara ban tafi mahaifiya ta nake ma hijima fa kana sai yace turzaqul umra za a arzikta ka Allah zai baka tsawon kwanaki ma'ana ka san annabi ya faɗa cewa idan mutum yana mahaifinsa biyayya to zai samu yana buƙatar albarka a cikin shekaru sai dinga ma ya sada zumunta da cikin sada zumunta kin ta kowaye to yace turzaqul umra za a arzikta ka tsawon shekaru masu albarka amma wala turnaƙurar na ƙaddars sai dai kuma ba za ka samu ɗanɗanon karatu ba ba za ka samu moriyar daɗin karatu ba za ka samu shekaru masu albarka amma kan karatu raunak raunak shi ne idan mutum ya zo yana karatu kowa yana fa'inta shi ne raunak in kana magana kowa zai fa'inta to wani ce a wajen darasi dai ka in za ka yi karatu za ka karanta da mutane ɗalibai to ba za su fahimta ba ina ba ta kun fahimta malace wa kana kazalika ko haka ya faru hakan ta kasance fa innahu kana yaskunu fi akthari awqatihi alqura malace ya kasance yana zama a cikin mafi yawan lokacinsa a cikin kauyuka walam yantazir lahu darsan amma tsarin darasin sa bai yi ba in ka zo ka saurare ka ji babu dadi ka bar zuwa kawai duk wanda ya zo ya je da karatu bai komowa faman ta'azza minhu ustazuhu duk wanda malamin sa ya cutu dalilin sa ya cutu da cutuwar sa yuhramu barakatul ilmi ana harantar da shi albarka karatu duk wanda malamin sa ya cutu dalilin sa yuhramu barakatul ilmi ana haranta masa watan albarka ta karatu malam yace wala yuntafa bi ko ba za a amfani da shi ba da shi karatun illa qalilan sai da wannan abu kadai mimani ya ce innal mu'allima wat tabiba kilahuma kaga malami tabbas malami mai koyarwa cikin al'umma wat tabiba da likita kilahuma ɗaya daga cikin su kowannen su la yansahani idza ma huma lam yukrama ba za a samu nasara akan su ba ba za a samu dagewa abinda ake da bukata ba inda ba a girmama su ba idan ka zo likita wajen magani sai ka yi tsawa kamar likita zai maka magani to haka malami idan baka girmama shi ba ba zai ba karatu ba ko za a baka sai a haranta maka wasu karatu yanzu ka ita ɗauki tarihin shekarun baya malaman zaure su karanta da mutane addini wallahi sa da fidagoshi ki da mutane ba su da ita idan aka zo da natsuwar ɗalibi cikin malam cikin ɗalibai sai ga malam ya ware masa lokaci na karatu sai ga yaran ɗan gidan malam a koda yaushe zai iya zuwa yi karatu kuma akwai karatun da za a baka wanda sauran ɗaliban ba a ba su ba sai malam ya mutu kudu ɗaliban ɗaliban malam arsa mai wannan karatu sai shi shi kaɗa ke da wannan karatu mun fahimta to yanzu ba a cika a yanzu ba irin masu halƙata da ilmiya su suke da wannan tsari suna da irin wannan tsari to da malami da likita layin sahani idan lam yukrama matuƙar ba a girmama su ba to ba su ɗan ƙawa sannan kuma ba a samun nasara a kansu fasbir lida'ika ka zauna ka yi haƙuri da rashin lafiyarka adda rashin lafiya in jafota in jafota tabibahu in kawawantar da in kawautar da likitancinsa idan ka walakantar da likitancin likitan to ka je ka haƙura rashin lafiyarka waƙana ka ƙana'antu ka wadatu bi jahalika da jahilcinka in shafauta mu'allima in ka wautar da malami idan ka wautar da malami to ka haƙura da zuwa makaranta haka likita ma idan ka wautar da shi ka haƙura da malaminsa malam ya ce wa hukiya an hakaito annal khalifata cewa al-khalifa me khalifa da ka ji a karatu an ce al-khalifa wanda ya shugabanci musulmi zamaninsa shine khalifa harunar rashid da ake kira da harunar rashid بعث إلى بعث ابنه بعث ابنه إلى إلى الأسمعي يا أيكا هو يا تورا أنسهم الأسمعي والمال من الأكل ليعلمه العلم والأدب دين سند شيء إلمي دل أدبي كسمه إلمي دبل أدبي دبل إلمي دبل أنا يا سامو تند إلمي أما بدل أدبي كما أنا سامو تند لأدبي بدل إلمي yanzu galibin makarantun musamman a islamiyya ilimi ake baiwa yara amma ba a karantar da su a da babu ladabi kaga yariya tana ba ta kunkuru da idan cikin makaranta sai zamanin yanzu to ya tura shi don a koya masa ilimi da ladabi ga ilimi kuma ga ladabi to irin wannan suka da mutum masha Allah fara'ahu yawman sai shi sarkin musulmi ya ga dan ɗansa da malami wata rana ya tawaddau ya ga malamin ya arwalla wa yaghsil rijlahu yana wanke hannayensa kafarsa wabin al-khalifata ya subbul ma'a alarishihi dan shugaban kasa yana zuwa masa ruwa a kafarsa shugaban kasa ne misali ne turo ɗansa wajen malami akwai masa karatu da dabe sai shugaban kasar ya biyo khalifan sai ya ga malami na arwalla yana wanke ciya dan shugaban kasa na zuwa wa malamin ruwa yana wanke kafa to burkuji abin da ya faru fa'atabal asma'i sai wa al'asma'i fada shi ne fa'atabal asma'i sai masa fada ya masa mula'aza ya ja kunninsa shi ne mu'ataba fi zalika a cikin wannan bi kauli da fadarsa inna ma ba'astuhu ilayka litu'allimahu yace sani dai fa na turo shi ne dan ka karantar da shi wato tu'addimahu ka ladabtar da shi ka bashi tarbiyya fa limadha lam ta'muruhu بأن يصب الماء بإهدى يديه ويغسل بأخرى رجلك ميسا بك أمشي وأنوا يزب روا da hannunsa na dama yana wanke kafarka da hannunsa guda shugaban kasa ne ba ya ga malamin sa saboda ya san karatun ko Allah ya dace da malaci wa min ta'zimil muallimi na daga cikin girman malami ta'zimul kitabi girman littafi mutun ya kirmata littafi ka kimanta ilimi kenan فينبغي لطالب العلم قالت يا كما طالب العلم الا ياخذ الكتاب كد يدوكي للتابي الا بالطهاره سيد cikin sarki ma'ana sai yayi arwalla tahara nan galiban ana nihin arwalla ce hukiya an hakaito al shekhi daga babban malami shamsul a'immatul halwani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa annahu qala yana yana cewa inna ma niltu hadha al ilm bit ta'zimi ya ce sani dai na samu wannan ilimin ne ta dalilin girmamawa fa'inni ma a kastu alkagaza alkagaza kunga kalmar ko wannan kalmar ba larabci ba ce farisanci ce to ja layi a kanta alkagaza farisanci ne ba larabci ba ne an samu ta dakulun lugat ya ce tun da nake ban taɓa ɗaukar alkagaza miye kagada takardar mai rubutu takarda ne rubuta da ake cewa kagada takarda mai rubutu yace ban taba ɗaukar takarda daga rubutu ba illa bil taharati face sai na tabbatar na yi arwala mun fahimta wa shekul imamu shamsul a'immat astar khasi rahimahullahu ta'ala ma ce wata rana shekul islam malamin musulunci shamsul a'imma astar khasi sunan gare su ne ya ce rahimahullahu ta'ala kana mabukunan ya kasance na fama da ciwon ciki mabutunan ciyon ciki yana fama da min ciyon ciki wa kana yukarriru fi lailati ya kasance na takara kusan takara meme takara tu memetawa memetawa memetawa shine takara yana meme takara tu wa kana yukarriru ya kasance na takara yana maimaita karatu fi lailatin a cikin dare fatawadda a fi tilkan lailati saba a ashara marra sai da ya arwala su goma sha zuwa cikin wannan dara yana karatu yana karatu sai arwala ta walwale sai ya je ya arwala kuma ya dawo ya ci gaba da karatunsa sahiya ba ta waye ba sai ya arwala goma sha bakwai لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة سبب يا كسنتي بايا ميمي تكراتون سيدة تركي ومن تعظيم وهذا يتولن لأن العلم نور سبب شيء علمي حسكيني والوضوء نور هم أرولاما حسكيتي فيزداد نور العلم به حسكين علمي يكارو حسكين أرولا إذا متيني أرولا هنا تكين الدعاء الملائكة إن جاء النبي محمد sallallahu alaihi wasallam kuma gashi kana karatu kaga haske akan haske ko nurun ala nurin sai mala yake cewa wa yad'u kutubat tafsiri fawqa sa'il kutubi ta'ziman idan ka tara littafai to sai ka dora littafin tafsiri saman sauran littafai tafsiri shine saman littafai shi kuma qur'ani yana saman sa duk littafan za ta tarawa to tafsiri ya zama tuwa sama ta'ziman dan girmamawa wala yad'u alal kitabi shay'an akhar kakka dora wani abu saman saman littafi kakka dora wani abu saman abun karatu wa kana ustaduna shaykh al-islam burhanuddin rahimahullahu ta'ala kana yuhki ya kasance yana hakaito an shaykh min mashayikha daga wani malam cikin malamai me yace anna faqiha lalle wani lokaci wani faqihi masanin fiqh kana ya kasance wada al-mihbarata ko al-mahbarata tawada ai mun san tawada ko tawada da ake rubutu da allo zage to al-mihbara nan muna cewa ta dago duk ita ne ina dora ya dora al-mihbara tawada ala al-kitabi akan littafi fa qala lahu sai ga cewa malam bilfarisiya da farisanci mun haɗa karatun farisanci kenan ai barna ya bi barna ya bi barna ya bi zama na barna ya bi ba za ka yi albarka cikin karatu ba shi ne barna ya bi aka ce masa barna ya bi ai ba za ka yi karatunka ba zai yi albarka ba ka dora wani abu saman littafi shi mai ya dora tattafa ce mai dora malin ce wakana ustazun alkadi malamin alkadi ya kasance al'imamu shugaba al'ajallu fakhruddin islam al-ma'aruf bai qadihan suna shi qadihan da ka sansa rahimahullahu ta'ala ya kuli na cewa illam yurid bi zalika al-istighfafa idan ba a nihin walakantarwa idan mutum ya dora wani abu saman littafi ba da niyyar walakantarwa ba mala ce fala ba sabihi babu laifi game da wannan idan ka dora wani abu saman littafi ba da niyyar walakantarwa ba mala ce babu laifi akan wannan wal aula amma abinda yafi an yi taharraza an ya kiyaye game da wannan wa min at-ta'zim al-wajibi daga cikin abin da yake na girmama wanda yake wajibi an yujawwida kitabahu kitabatal kitabi ya kyautata shi ne yujawwida ya kyautata rubutun littafinsa kusan da ana rubutu ko mu yanzu ba cika rubutu ba kowa dai sai da abu da littafi a abin nan to su da karatun ma ai rubuta wasu rubuta suke malam na faɗi suna rubutawa shi ne ce na cikin girmama karatu daga cikin girmama karatu mutum ya girmama littafi ya kyautata rubutu ya kyautata rubutunsa wasu hada an yujawwid alkitaba ya ya ya abun nan ya kyautata kitabatal kitabi kyautata rubutun littafi littafin da kake rubutawa to ka kyauta shi domin su takardun ake tattara su ake shi da alkitab abinda ake rubutu sai ma yace wala yuqarmita kada yi rubutu ɗan matsi-mitsi shine yuqarmita kada ya mammatse rubutu mafayanta wala yi karmita kada ya mambatsa rubutu wa ya turuka alhashiya ta inda darurata a illa inda darurati kuma ya bar hashiya hashiya shi ne kamar espace kasar littafi ko gini ko sama shi ne hashiya za ka ga littafin misali ka ɗauke su littafai na hadisi sai ga an komo ƙasa an ce maka a kharajar can ai maka akwai abu da ke cewa wata alama da ake sai a sa limaru n sai a dawo ƙasa kuma a sa sai a baka masdar shi ne hashiya wannan shi ake cewa alhawashi mun fahimta to ya bar alhashiya ya bar wani huri espace wanda ba a yi rubutu a cikin ta sai inda ruwa haka ta kama sai inda ruwa kawai mana yake cewa warawa abu hanifata abu hanifa ya rawaito ya ga a ya ga ra'a ya ga katiban wani mai rubutu yuqarmitu fil kitabati yana mammatsa rubutu yana yin kanana yana mammatsa rubutu fa qala lahu sai ce masa lima tuqarmit khattaka dan zaki mammatsa rubutunka miye silar mammatsa rubutunka in istatandam in kai dogon rayuwa sai ka yi rama wa in mutta in kuma ka mutu tushtam za a zage ka ya'ani yana nihin idan shikta idan ka tsuwa wa da'ufa basruka ganin ka yayi rauni nadimta ala zalika zaka yi nadama akan wannan duk wanda ke karamin rubutu in in tsuwa ya kama sa idan suka rage gani to sai ya ciza hannu ne yasa yawan rubutun in kuma ya mutu ya bar shi dali ba ya karantawa ba ya zan matse matse to za a ta'allawa dare da shi shi ne malai abin da malai ke nufi malai ya ce wa fakiya an hakaito an shekhi imami masjiddini a sarjaki annahu kala ya ce ma karmatna illa nadimna ba mu taɓa mammace rubutu ba ta shirma kai nadama ba wa man takhabna illa nadimna kun ba mu taɓa zaɓen wani abu wajen rubutu abin cikin malamai suke al-intikhab shine zaɓe intikhab zaɓe ka san wani lokaci mutum yana jin malam na faɗin wasu abubuwan sai ka rubuta saura ka bar saura ya ci tubu mu taɓa zaɓe mu bar abubuwa mu roƙi wani abu ba ce sai mu yarda ba dan wata ran sai an waye gari muna da buƙatar waccan magana kuma mu rubuta ta ba to sai mu yi nadama yace wa lam nuqabil illa ladinna kuma mu taba gaba da gaba ba ba ce sai mu muqabala mu to ana jayya sai mu nadama sau da wani lokaci za ga wanda za shi fito kuma magana da shi bai ma fahimci addinin ba kuma ka ka ka kaskantar da darajar ilimin wa yambari malam yace ya kamata an ya kuna taqti'ul kitabi murabba'an yanke wal littafi da kasance murabba'i katkare katkare shine murabba mun bayyanta ya zama to kakkan littafi mutum ya riki littafi a kakace haka a ta doke shi tsaye haka katkare kare hudu kenan ko haka shine murabba mafhum sai malam yake cewa fa innahu taqti'u abi hanifata rahimahullah wannan shi ne irin yadda abu hanifa yake tsara littafi kusan zamanin baya babu wakayye da fatu ne ko mutum da fatu da kunnan abun gani ake rubutawa to irin wannan fatu sai a tattara su sai a mira shi murabba ya fi daɗin rubutu mali yake cewa a wannan haka abu hanifa yayi wa huwa aisaru ila raf'i wal wada'i shine abin da yafi sauki zuwa ga dokawa da kuma ajewa al raf'u dokawa wal wada'i da kuma ajewa wal mutala'a da kuma bincike idan mutum ya ɗauki littafi a haka to zai rubuta rubutun nashi da kyawo kuma zai karanta shi cikin suhula da sauƙi wayan bari ma da ce ya kamata Allah ya kuna fil kitabi shay'un min al-humrati kada a sanya wani abu da ja cikin rubutu zamanin baya saboda asalin masu irin wannan abun farisawa ne ko masu falasifa to lokacin sa abu ja cikin rubutu kuskure ne amma yanzu kusan wani abu ne mun zo wani zamanin da tana da amfani shi ma ka shigo talwini a launin ta abai daga amfani malai ce fa inna ha sani'ul falasifa domin waton sanya wani abu na ja cikin rubutu aikin mutanen falsafa masu falsafa ne malaman falsafa ne la sani'ul sarri ba aikin mutanen magabata ba wa min mashayikhana malai ce daga cikin malamanmu man kariha akwai wanda ya kyamaci isti'malal murakkabal ahmar waton amfanin hauhawar ja a hauhawar ja a hauhawar ja cikin rubutu a yi tire-tire ja ana rubutu ya ce cikin magabata sun kyamace wannan kwamin ta'azimin ilimi ma ya ce daga cikin girmama ilimi ta'azimin shuraka'i fi talibin ilimi girma abokin karatu girmama abokin karatu daga cikin girmama ilimi wadarasi da kuma darasi wa man ya ta'allama minu da wanda kake neman karatu gunsa والتملق مذموم ما يتكاغا للاشي التملق للاشي kaga at-tamalluqu madhmumun illa fi talab al-ilm lallashi da magiya a cikin al'amari mallaci abun zargi ne ba wajen karatu bane lallashi da magiya abun zargi ne idan ba cikin karatu ba fa innahu yanbaghi li talib al-ilm mallaci ya kamata ga dalibin ilimi an yastami al'ilma ya saurari karatu ilimi wal hikimata da hikima bitta azimi da girmama in ka zo wajen karatu to kakkai kana karatu kuma kana misaji kana karatu kana whatsapp aka baka girma karatu ba ko to mutum ne mai da hankali ya saurari shi bitta azimi da girmamawa wal hurmata da kuma darajantawa darajantawa wa in sami al mas'alata al wahidata aw al kalmata al wahidata alf marra ko da ko abunda malami zai faɗa kaji kusan so dubu ko da abin da malamin zai fada kaji shi so dubu ko kalmar da za a fada ka san tafiya su an gaya maka so dubu to in dai gaban malam ne ka girmama wannan abin malam ce kila aka ce man lam yakun ta'zimuhu al man lam yakun ta'zimuhu ba'da alf marratin ka ta'zimihi fi awwal marratin falaysa bi ahli al-ilm duk wanda ya zamanto girmama karatunsa bai zama tsaye a girmama karatunsa bayan ya ji shi so dubu bai zama to kamar bai girmanta bai girma abin ba kamar farkon lokacin da yake jinsa to baya cikin ɗaliban ilimi baya cikin ma'abuta karatu duk wanda zai ji abu bai doke shi ba da daraja ko da ya ji so dubu mana to ba cikin ma'abuta karatun yake ba wayan ba da ɗalibin ilimi mala ya ce ya kamata ga ɗalibin ilimi an ya tsara nau'ar ilimi ya zaɓi kalar ilimi bi nafsihi da kansa ai Allah ya tsara kada ya zaɓa kada ka zo wajen malar karatu kuma ka ce malar a'a ni so nake ka zo da umdatul ahkam ko ko bulugul maram ko kuma riyadus salihin ko ka ce ka ce malar wani ma zai zo akwai wanda taba kira na ya ce malar musa bukhari ce buhari ko gida gama buhari billahi buhari buhari ake gama haka ko buhari ake gama haka kayi arba'un nawawi duk bai bai arba'un nawawi kuma zai zo shi sahih bukhari Allah ya samu daji to mallace kan dalibi ilimi kare zabi nau'in karatu bari mu kai hurin kazawa sai mu tsaya imani yake cewa bal yufawwi da amruhu ila al-ustaz ya bai ya mika al'amarinsa ga malaminsa ya bai wa malamin zabi fa innal ustaza saboda shi malami قد حصل له التجارب شي ياغا التجارب واتن ياغا kai kawo cikin abun ya kware ya da kwarewa a cikin abubuwan fi zalika a cikin wannan fakana a'rafa bima yanbaghi li kulli li kulli ahad saboda haka malamin shine mafi sanin da abun da ya dace da kowa kowa ya san malam ya san abun da ya dace da shi mun fahimta wa ma la yuliqu bi tabi'atihi da kuma abin da bai kamata da dabi'a shi bai dace da shi ba wa kana shaykh al-imam al-ajall ustad burhanuddin yaqulu kana talabatu al-ilm fi az-zaman al-awwal yufawwiluna umurahum fi at-ta'allum ila ustadihim ya ce ɗaliban far ilimi a zamanin farko suna mai da al'amuran karatunsu ga malamansu fakanu ya siluna ila makasidihim da wannan suke kai cin nasara a fagen karatu da wannan suke cin nasara a fagen abin kiraduwan muradin da kuma abin suke bukata wal'ana ya ce yanzu kan ya taruna bi an fusihim ɗalibai suke zaɓar makansu abin da suke so don haka bi an fusayin da kawo su fala ya hasulu maksuduhu min ilmi wal fiqh da wannan yasa ba su samun karatu da kuma fiqhu da fahimta a cikin karatu kuma aka ce lokacin ya zo ko nan tana da din gabar da na so mu kai karshen bani ha kuma lokacin saboda kun sa alama masha Allah ina ganin a yi haƙuri da abin da ya sawaka wance so maka yi da ta'alimi kuma ga shi nan ta'alimi ya yi damu lokacin bai wadatar tarako to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya sanya albarka a cikin a cikin a cikin karatu mu baki daya ubin subhanahu wa ta'ala ya sanya wa dukkanin ƴan wasu kai kokari wajen tsayuwar wannan daura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa kuma kamar da aka tsara in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda kusan dukkanin ƙarshen wata ko in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda za a yi wannan karatun a tsawon kwana biyu da aka karatunmu na gaba zai kamawa hudu da biyar da wata mai zawa insha Allah landita likat da wata mai zawa sai cewa kenan ko satsankin Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda za mu yi ƙoƙarin mu ga mun ida mun ida wannan littafin na na ta'alimi daga nan kuma cikin littafai guda biyu ko kuma usulul thalasa ko kuma arba'un nawawi za mu yi guda in Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya sanya albarka a cikin karatunmu ɗan uwa masu ɗauka da suka yi ƙoƙari wajen ba da lokacin su gurin ɗaukar karatun nan bai subhanahu wata'ala ya sada mu da su yi tarayya cikin lada ku da muka zo gaba daya muka yi karatu da kudu kuka saurara Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mu shawarar zan ƙara bai wa ɗalibai a nan shi ne duk wanda ya ƙoƙari ya yi ɗoka to ya yi ƙoƙari ya zauna ya yi muraji a littafin kafin wannan watan ya mutu to ya zama to daga farkon littafin zauwa inda muka tsaya mutum ya muraja alal aƙalla ko baka yi ka sauke shi biyar cikin ba karanta da yawa ba ka karanta su biyar kuma kada mu manta da lamiyar da muka yi ita ma wata mai zawa akwai tambayoyi a kan in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya sanya albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh